أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر بلادي ذكر ربك اجعلني بها في دائرة إلهي ونفعت مسلم تقومي بها إلى أسماء جسمك وشعرك وأشرف نور توصلني بها والمنتمين إلي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وتبيان الغلاة المتربصين وشماعة الأعضاء الظالمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da zuwa wannan masallaci mai karin albarka inda muke taruwa domin tunar da sunan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu yau lahadi 27 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan gari namu na Kafanchan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya mana jagoranci kan abin da za mu faɗa. Aran ma ya karanto mana aya ta arba'in da biyu a cikin suratul Baqara wanda yake ita ce faɗarsa madaukakin sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala talbisul haqqa bil batil ya kuma abu talib tai ana magana akan Yahudawa da Nasara a matakin farko kamar yadda ayan kuma take magana akan mu ma mutanen al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin ana cewa malaman usul suke suna cewa al-ibratu bi umumil lab la bi khususis sabab cewa ita aya idan ta sauka ba ana lura a kan wa ta sauka ba ce. A ita aya tana ga bebeniya ne sako suke isarwa tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ƙarshen duniya. Abinda aya take nufi kenan, sakon da suke nufi kenan. Allah subhanahu wa ta'ala yake wala tulbisul haqqa bil batil. Kada ku rika cakuɗa gaskiya da ƙarya. Shine ma'anar wala tulbisul haqqa bil batil. A ɗauko ƙarya a cakuɗa. A ɗauko gaskiya a cakuɗa da ƙarya. Duka dan dai ya zamanto an boye wani abu kamar karatun da muka yi a baya kenan ko za ka ga mutum dama duk lokacin da kaga yana kokarin ya lalubo ƙarya ya hada ta da gaskiya to ana son a danna wani abu ne Allah subhanahu wataala ya ce mana kaga mafi yawanci masu karatun lauya ko za su shiga kashin wannan mafi yawancin za ka ga gaskiyar sun sani amma in dai har za ka bada kuɗi to sai a hau wannan tudun a gangara can wurin sai ga an fara kiran wasu layuka karkataccen layi dogon layi ko ba da zaga ana wada ba sakin layi ko sai ga ta fara irin wani nawuwan sai ga akan shi ne za a yi amfani da shi sai a kifar da shari'a ko sai ga kai kai da kake da gaskiya sai ga an kayar da kai Allah ya fi mana to sai Allah subhanahu wataala ya ce ku ma abota littafi yahudawa da nasarawa tunda ku an faɗa a cikin littafin na alƙaura a injila ma an faɗa cewa na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai zo to kar ku koma kuna taku da ƙarya da gaskiya dan ku koya zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda a cikin taura an riga an faɗa an faɗa sifofin sa a cikin injila an faɗa sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa har Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abda'ahum cewa ma'abota littafi su wayanda muka ba su littafi kafin zuwan ka na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to sun san siffofinka a cikin littattafan su kamar yadda suka san siffofin yaran su Allah ya saka wani malamin mu da alheri yake cewa me yasa a wurin ba ce yadda suka san siffofin kansu ba malamin yace abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai ce yadda suka san siffofin kansu ba shine a baya akwai wani lokaci wanda mutum bai san yaya yake ba sosai yadda ba ɗauko hotunan mu lokacin muna yara ƙanana sosai ƴan shekara biyar shekara bakwai an ka kalla haka ce ma ba kai wani ko sosai za a ga ko ne yanzu ka ƙara kimkimkim haka ko lafiya ta samu amma a da sai ganka wani haka haka ko sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kamar yadda suka san yaran domin yaron ka in dai kai mazauni ne ba matafi ba duk yanayin canjin da yake faruwa da yaron na kana lura kana lura kana lura kana lura awo ne kawai ba ka lura yaushe yake karawa sai an dauko kaya an haka sai ka ce "Ah, kayan na hanya mai kaɗan ba amma duk yanayin surarsa a gaban ka take canzawa a gaban ka take canzawa a gaban ka take canzawa in da bai da kumari yanzu ya rika yin kumari a gaban ka kana kallo da Allah subhanahu wataala yake ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum to sun san wannan annabin a cikin littafin su sifofin sa kan kamar yadda suka san sifofin yaran su dan Allah yake tunda kun san wannan annabin kun san sifofin sa wala tadbisul haqqa bil batil kada ku ta ku da ƙarya da gaskiya wa taqtumul haqqa ku koya gaskiya alhalin kuna wa antum ta'lamun sai Allah subhanahu wata'ala ya ce alhali kuna sani ma'ana duk lokacin da zaka koya gaskiya dole sai ka san gaskiya ne kake koyewa ne ba wani mutum wanda ya taba tunanin din gaskiya ba tare da ya san gaskiyan ba tunda dama kafin kai inkarin gaskiyar sai kika ka gama tattaro fasinka ka gama tattaro hujjojinka ko a'a wani ne yayi kaza ba tare da kai ce ka ga wannan kuskure ne yayi amma da koya gaskiya al'aika ta da kasan menene da menene yawa kana kamar Allah ya ce mana kamar lauyoyi da muke misali da su muna hakuri yau yau kana sai ya ta kansu ko kaga ai sai sun tattaro captain sun tattaro evidence system evidence system wane gashi wane gashi ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai shi lauyan in ba na kwarai bane sai ya ce maka to ka tabbatar kai ne baka da gaskiya haka ce kwarai ranke ne na tabbatar ni ne ban da gaskiya ka tabbatar eh shi to tunda kike ka tabbatar baka da gaskiya ni akwai yadda zan yi zan yi fitar da kai ka ji ba kai da kai laifin ka tabbatar kai baka da gaskiya amma shi zai ya maka ni akwai yadda zan yi zan yi fitar da kai kiran kai da ya za a yi zai ce kuɗi za ka kawo kawai ba wani abu ba ne kuɗi kuɗi za ka kawo ranke ne na kawo dubu biyar shi abu ka shirya ba baka shirya dubu biyu ta a hanyar yi ba zai yanko maka wani kuɗi wanda sai kai da gaske za ka samu karan farko kuma zai ce maka dubu ɗari biyar sai a zo a fara tattaunawa a fara tattaunawa daga baya dai har a zo a daidaita kan abin da za ku yi daidaitawa da ya zo wurin alkali sai ya fara karanto mai wani ai wannan mutumin isa kuskure ne ya yi kaza karkataccen lamba karkataccen layi sakin layi na kaza ya ce in mutum ya yi kuskure ta kaza ba za a yanke ta hukunci da ɗaurar rai da rai ba sai kai kuma kuna kallon iko Allah ka san tabbatar kai kai da alƙali ya ce ku shike an daga shari'a a dawo watan kaza ko ba ka yi ba a dawo watan kaza an dawo watan kaza ce ranka ya dade har yanzu dai muna nan muna ƙara roƙon albarma a ƙara dubawa da kundin tsarin mulki na kafa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza alƙali ya ce to dace ina ne kare ka ina ne kare wannan wanda ake duba ko masu tuma su ma sai samu sai ai ranka ya dade kaza kaza kaza kaza sai ce to an ƙara daga zama zama na gaba za a yanke shari'a shi kenan da an zo zama na gaba shi kenan wancan ya shiga ta haka ya shiga ta haka ya yi haka shi kenan ana zuwa kawai sai alƙali dan buga wannan dan abu shikenan an gama da shari'a kaga ya riga ya san gaskiya amma saboda kwaɗayin duniya sai ya rufe gaskiya ina Allah subhanahu wataala ce kai a matsayin ka na musulmi kar ka yadda duk juyin juya hali za ta fita rayuwarka kai kar ka yadda karba gaskiya domin wannan gaskiyar da kake gani ko da ta rufe ta yanzu to ko mun dadewa za ta taso komin daɗewa za ta faru. Bari zan yi misali da abu guda ɗaya Allah ya ce mana. Mutanen kamar da za su haƙuri. Abubuwan da suka faru shekarun baya ko musamman rashin mutunci da aka wa musulmai a garin nan ko da kuma kewaye irin su bangon ka tafi ka ba ka ba ka ba. Ai idan kuka lura idan kuka lura sosai gaskiya ne aka danne ta. ba don da gaskiyan ba an san wayanda suka yi suka tada wannan hukuman suka sa a kakkashe rayuka haya kawai ba gaira ba dalili kaza kaza kaza har an kama su ga evidence sosai amma saboda suna da wani abu a ƙasa sai aka rufe magana aka ce ma an yafe musu ko ba ka yi faru ba yanzu bayan shekara wurin goma sha a ya wuce sha sai ga Allah ya kawo wani gwamna ya fara tone tone ko bai tono ba ya tono sai ga ana ji gwamnan yana cewa sai ma an rubuta white paper ban sani ga kun ji wannan labarin ko da yake nuna maka cewa ita gaskiya duk yadda aka yi ka ɓoye ta to ko mu daɗe ko mu ji ba wallahi gaskiyar za ta fito gaskiyar za ta fito yasa Allah subhanahu wata'ala yake jin hankali ka kai musulmi wala taktubu al-haqq wa antum ta'lamun kake ya jin koyi gaskiya alhali kana sani gaskiyar za ta zo ta fito in ta zo ta fito kuma sai jikokinka ma sun kunyata ba yaranka ba jikokinka sai sun kunyata to maimakon ka zo kai abin da generation ɗinka zai matsalar za ta rika bin su gwamnati tun farko kama tsaya kawai kar ka rufe gaskiyar a wane ne yake da laifi a hukunta shi kenan magana ya tsari ko walau ala walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin haka Allah yake idan gaskiya ta zo koda akan iyayenka ne koda akan yaranka ne ko da a kan iyalinka ne musulunci ke faɗa kawai walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabi haka Allah yace wala yajrimannakum shan'an qawmin ala an la ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa ko da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk yanda za ka yi kai da karba gaskiya in ka rufe ta kuwa shekaru da nan masu zuwa za a zo a binciko ta ko Allah ya tattabo magana a kawai from nowhere sai ga maganar da ya faru shekara ɗari ana tattabowa ana cewa ai kaza ne ya faru kaza ne ya faru saboda haka yanzu za a yi kaza ka kiyaye abubuwan da ake cewa ana rubutawa duk abin da kake ji ana cewa yana faruwa ana rubutawa kake tunanin ya wuce kawai ba ci bane kai da na ku da larabawa kuke cewa ma ku ba karra wa ma hufiza farra larabawa suke cewa duk abin da aka rubuta shi to matabbaci ne yana nan tabbatacce amma abin da aka haddace shi to zai zo ya gudu yana guduwa ta hanyoyi guda biyu ko dai ka manta ko kuma kai da ka san abin ka mutu shikenan in ka mutu shikenan an manta da magana to amma abin da aka yi documenting din shi ka ji tsoron wannan abu Allah ya ji mana sai yasa Allah subhanahu wataala yace wala taqtumul wala taqtumul haqa bil batil wa taqtumul haqa wa antum ta'lamun sai Allah subhanahu wataala ya shiga kai ce magana wa aqimus salat Allah yace wa aqimus salat wa atuz zakat wa Allah subhanahu wataala yace wa aqimus salata wa atuz zakata warhamu ma'ar rashin Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin wayannan ma'abuta littafin da aka ba su littafi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har ila yau yace wa aqimu salata ku yi salloli a lokutan da aka ce wa atu zakata ku ba da zakka na dukiyoyinku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku warka umar rashi ku yi sallah tare da masu yin sallah malamai sun yi maganganu akan wannan aya matakin farko suka ce wa aqimu salata ana magana da wayannan yahudawa da wayannan nasarawan wayannan kiristawan cewa wa aqimu salata ai ku zo ku shiga addinin musulunci illa a littafin ku na at-taura a littafin ku na injila wato bible an gaya muku cewa wannan annabin zai to tun an gaya muku zai zo yanzu wa aqimu salata shiga cikin wannan musulunci an gani ko waqimu salat wasu malamai suka ce ana magana ne da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waqimu salata ku yi sallah zaka mamaki ni na fassarawa cewa ku yi sallah ba ku sai sallah ba ko haka ne ni na ce waqimu salata ku yi sallah ban ce a sai da sallah ba da yasa kuna karatu da dalibai yan uwana nake gaya musu hadarin fassara wannan aya da irin wannan lafazin wa aqimu salata ku tsaya da sallah me yasa akwai mutanen da ake kiransa suna yan bishara ko ana kiran da wani suna kuma yan bazaka masalan ma ta wani irin suna yana ha kuma an kira su to da irin wannan fassaran suke amfani suke shiga ƙauyuka suke shiga ƙauyuka suke mayar da waɗanda suke musulmai ne su fita daga cikin musulunci wannan ya maka yadda suke yi saboda kai ma ta zama to wakilin musulunci akan wannan abu za su zo ƙauye ba mamaki ma za su iya zuwa rigan rigan filayen mu riga sosai rigan filayen mu sai su ce za su zo da kayayyaki kayan abinci kayan magunguna kayan sawa makamantan irin wa'annan abubuwan hanyar kuɗi sai suka zo sai su ce a taro musu manya-manyan garin su har so su wane ne manya-manyan gari ne sai su a taro musu idan aka taro wa'annan bayan Allah sai su ce su su ne musulmai na gaskiya wayannan musulman da suke ta rayuwa da su a nan garin ba musulman gaskiya ba ne. Hankalin wayannan mutanen ‘yan ƙauyen nan ko wayannan ‘yan rigan ko wayannan filanin ‘yan uwana hankalin da yanzu zai tashi. Cewa ya za ku ce haka ba musulman gaskiya ba ne. Fifty Fatirawa babban limamin garin. Babban limamin garin ko babban limamin rigan sai sa a kirawo shi. Idan ya zo sai sai za ku karanta wata aya a cikin alkur'ani ka fassara mana sai ɗauko ɗaya daga cikin wayannan ayoyin ko irin wayannan ayoyin misali kamar wannan aya da muke karatu yanzu a kai sai su ce ya Allah ma ka fassara mana wannan aya وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للإمام زيتي الإمام الرجاني باوى الله يبني زيتي zai ce a tsaye da sallah ko ba ka ba shi zai ce a tsaye da sallah kuma a bada zakka sai wayannan yan tafsira din muna cewa da larabci yan tafsira ana cewa da hausa yan bishara ana cewa missionary ba fara da sunan da kowa ya san su missionary sai ce karamai da tawa saboda al'ummar gaske sai shi bawan Allah sai ce wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku kuma ba da zakka sai wayannan mutanen masu wa'azin da wayanda ba musulmai ba sai sai ina fatan kun ji abin da aka ce ku tsaye da sallah to wannan ya nuna muku wayannan musulman ba sa jin maganar ubangijin ubangijin ya ce a tsayar da sallah ma'ana a daina yin sallah shi ne wai kumaran a tsayar da sallah an ce ma musulman nan tsayar da sallah ku daina yin sallah amma taurin kai na musulmai sun ci suke da yin sallar domin mu ne musulmai na gaskiya mu mun zo mu gaya muku hakikanin musuluncin mu mun daina yin sallar tun da Allah ya ce a daina yin sallar mu mun daina amma an ce a ba da zakka ko ba ka malam ya faɗa zai ga shi na kun zo muku da zakka da yawa mun zo muku da magunguna mun zo muku da tufafi mun zo muku da abinci mun zo muku da kaza da kaza da kaza da kaza hada suke daga nan sai su fara rarrabawa sai su fara rarrabawa sai su fara rarrabawa sai su fara gayyatar wa'annan mutane su kauye da su zo su ga wannan addini nasu na kiristanci abin da ke faruwa kenan saboda haka za ka ga mutum fulani sosai fulani dan wana sosai da sunan shi na gaskiya musulmi ne iyayen shi da kakanninsa musulmai ne amma sai ka sanar da shi yana yin kiristanci da ya sa saboda wayannan mutanen sun ce sun rudar da su saboda haka malamai ke jan hankalin ku cewa yanzu idan an zo fassara wannan abin wannan aya sai ka ce wa aqimu sala ku yi sallah a lokutan da aka ce a yi sallah din in ba har za ka ce to za ka fassara yadda iyayen mu aka saka mu tare suke fassarawa waqimu sala sai ka ce a tsaye da sallah ma'ana a rika yin ta a kan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a rika yin sallah sai ka dawo ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan haka kamar faɗan sabar wasu sarki da yake cewa inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance abin sanya wa lokuta ne akan mu'minai ma'ana lokutan da za a yi sai ƙara yin bayani a kai. To shi da ake magana cewa su wayanda ba musulmai ba ana jan hankalin su. kiristawa da yahudawa cewa tun da an riga an faɗa musu sufofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su to wa su mu sala su shigo wannan addini da musulunci in kuma ba kiristawa bane ana magana da musulmai ne to wa su mu sala a yi sallah da salon kan Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana a kai barka wa wa hadi zakka ku ba da zakka zakka mun magana a kanta cewa ɗaya ne daga cikin rukunan addinin musulunci ko ɗaya ne daga cikin rukunin addinin musulunci kamar yadda kowa ya riga ya sani an gina musulunci kan abubuwa guda biyar shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah nan Muhammad manzon Allah ne yin sallah ba da zakka shi ne rukuni na uku yin azumin watan Ramadana yin aikin hajji to kaga rukuni na uku a cikin addinin musulunci shine ba da zakka wanda wannan zakkan addinin musulunci ya yi bayanin da billa billa babu wani abu wanda aka koyi a ciki in zakan noma ne an faɗa yadda za a yi in zakan dabbobi ne an faɗa yadda za a yi in zakan kuɗi ne an faɗa yadda za a yi Baba da yawa daga cikin musulmai sai su rika yin taurin kai su ci ba da zakka ɗin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin musulmai a kai cewa haɗarin kin ba da zakka yana komar da mutum ya koma daidai da mushirki. hadarin cin bayan zakka ba yana komar da mutum ya koma matakin zama daidai da mushriki surtu gafir ko surtu gafir da nake cewa to ba ku sunat ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fawailun lil mushrikin kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai kamar zaka ce ai da mushriki ya da mutum zai ji ai Allah kowane mushriki kake magana Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فما قال الجماعة ماذا قال الجماعة فويل للمشركين شو عليه قال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai. Su waye mushrikai? Allah ya ce allazina la yusuna zakata. su ne wa'annan wanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma sun kafirce wa ranar lahira kaga mutum musulmi ne amma saboda ya ki ba da zakka sallah subhanahu wa ta'ala yace ai ma bai imani da lahira ya ma zama mushriki kawai haka rinta kenan Allah ya ce mana Allah subhanahu wa ta'ala yace warka umar rakin ku yuku tare da masu yin rukuu ma'ana ku yi sallah tare da masu yin sallah imam qurtubi Allah ya saka masa alheri yace wannan ayat da kake gani wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma raki'in akwai hukunce hukunce guda 34 ka kace wannan ayat gwara daya imam qurtubi yana da matakan muhimmanci kamar yadda muke faɗa yan uwa ɗaliban ilimi a nemi irin wa'annan littafan da abin da kake gani muna faɗa muna faɗa ne saboda mutane su ƙara samun references din da za su rika amfani da shi wurin yin karatukan addinin musulunci ba muna faɗa bane don burgewa ko don wani abu haka a Imam Bukhari ya ce wannan ayar wasu musulata wa su zaka tana da hukunce hukunce daidai har talatin da hudu. Allah ya saka masa tare ya fara da daukar ayar gaba bayan gaba. Ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimu salat ku yi sallah ko ku tsaye da sallah ma'ana ku rika yin sallah akan lokutan da sai ce wannan amru umarni ne wanda a ka'ida ta larabci an ce abu umarni ne to ma'ana hu alwujubi ma'anarsa wajibi kamar yanzu ka ce ma yaronka ka je ka yo min cefane ga kudin sai yaron da ya ci zuwa cefane sai ya ce ai baba ina tunanin kana na bakin na ya ma ne zai yi tun da aka ɗauko ciki gaba ka ce je ka ba wasa kake yi ba umarni ne ko da ka larawa suka ce al'amru yaktadil rusul shin an yi umarni to yana haifar da wajibanci sai in an samu wani karina wanda yake nufin cewa a ba wajibi ba ne sunna ne mu'akkada shi ne za a iya cirewa marku ka miti ji tare da Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimu salat ku yi sallah to ana nufin yin sallah wajibi babu wani hali da zaka iya shiga ka ce wai an ɗauke maka sallah babu wannan ranar saboda mene wajibi kalla mana har wani wuri da za a iya cewa babu sallah ba za a yi sallah ba ai zai yi wurin da ake cin tashin hankali ne ko in ana yaki hukunci ce ko ana yaki dole sai an yi sallah matakin farko in yakin bai zama to rangaranga ba ma'ana ba yakin ya shigo cikin gari gaba ɗaya an ya mutu aka ce musulmai su kasa sojojin zuwa gida na zuwa gida ce ko wasu suna sallah wasu kewaye su ko ba haka ba matakin farko ke in abin ya zo ya zama to ya sha makanta gari gari ya ya mutu to aka ce ana yakin ana fada ana tsara ana suka ana tsara ana hari ya haka za ta yi sallah da arula ko ba arula ta ke sallah wanda sallah wake wake wannan farlan ko ba ka da arula ta ke lokacin sallan yayi ana cikin wannan halin aka ce kai sallah haka maganar fuskantar gabas ko aka ce ba magana wani fuskantar gabas kawai a yi sallan haka kaga wannan tashin hankali ne ko abu da suka ce idan mutum bai da lafiya aka ce ba ya da yi sallah ba sai ya yi sallah sai ya yi sallah rashin lafiya mataki mataki ne rashin lafiya mataki mataki ne rashin lafiya mataki mataki ne akwai wanda ba zai iya tsayawa ba sai ya jingina ko to rashin lafiya ne aka ce jingina in san gane zai samu ya dogara ya jingina ya yi sallah a in zai jingina da bango ne aka ce jingina a yanzu jinginan ba zai yi ba sai ya zauna akan kujera za ka ji wani masallaci za ka an samu wasu malamai ko wasu iyayen kujera ko za ka suna zaune suna yin sallah me yasa wajibcin yin sallah ne ke a zaunen za su yi sallah yanzu da tsarin ya wuce na zama yana kwance ne aka ce yana kwancen nan ku ɗan uwansa ku yi masa alula ku yi masa alula a kwantar da shi farayin dama yana kallon gabas ko shari'a zai zama kaga sai ya zama to kan gaban fuskarsa na kallon gabas hannun damansa yana kwance a ƙasa idan ya zama to farayin daman ne yake da matsala aka taɓa cikin shi a kwantar da farayin hagu Allah ya ga lalurar shi ko Allah ya gana lura shi sai a cikiya shi annan abun ya kwanta ya kalli ba da ya sallah haka ce to idan Allah ya ce gaba ɗaya ba lafiya haka ce a kwanta da shi can gingire yana kallon sama sai ya yi sallah sai ya yi haka ce to idan ya zama to bayan ba akwai ciwo ba haka ce ku yi yadda za ku yi da shi amma sai ya yi sallah ne wa kuma da suka ce a kifa shi bas amma sai ya yi sallah wannan sallar da take da wannan hukunce hukuncen na cewa babu halin da zaka shiga a ce an yafe maka shine wani zai zo ya yaudare ka wai ya ce maka wai ka kai wani matsayi wai ba za ka yi sallah ba a kare da Allah ya yi hankali a nan wurin an yi hankali a nan wurin ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai rusu sai da yi sallah a zaune kawai rashin lafiya ya yi tashi manzon Allah ranar da zai da sai da yi mutane sallah a zaune yanzu akwai wani mataki da mutum zai kai da imani da zai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wannan matakin to idan har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk matakin da yake hawa ba a ce masa an yare masa Allah ba kai a wane ne za ka ce an ɗauke maka sallah wannan ya nuna shekan ne kawai yake rawai kawo mutane abin da yake ba daidai ba ne ko mutane suke zuwa suke aiki da shi ko a karatunmu da muke karantawa a a a tasbiya a ɗaya daga cikin tarikan nan kun faɗa shekan ya taɓa zuwa ma ɗaya daga cikin manyan manyan waliyyai da ake yi da suna Sida Abdulkadir Jilani wata rana Sida Abdulkadir Jilani radiyallahu ta'ala an ya zo yana tafiya kawai sai ya ji wata magana aka ce ya fulkadir yace labbaika labbaika ya rabbi yake an ɗauke maka sallah yake a hudu billahi min shaitan rajim a sai da ya ce a abu da ya aka yi gane ni ya aka yi gane ni sai ya ce ai na san ba yadda za a yi ubangiji na ya ce ya ɗauke mini sallah tunda har manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwarsa ba sai an ɗauke masa ba sannan abu da biyu ni a wuri na sallah ba wahala bane ba nauyi bane ballantana a ce ta mun nauyi ba zan iya ba an ɗauke ni saboda haka daga nan na gano cewa ba wanda zai iya faɗan wannan sai shi nan sai ce da yake cewa shi da abu karin kilani yake abu karin na alakar da wasu bayan Allah manya manya da irin wannan magana ko da tana ɗan yi ɗan murya cewa ne an sauke maka sallah ba ba sai da kun kawai da koyi kawai ma ko daga nan shi kuma sai ce ya ji mala'ika ya mai magana an ce ya daina yin sallah ba shi dai ke ya mutu da abu karin kilani wannan wasu ba ba haka bane kallolin da gaba ɗaya zai ce ba su jera kamar yadda ce maka yanzu shi kuma sai ya jera shi ne malaman su bayan suke cewa duk hadisin da kaji ya yi magana duk maganar da kaji an gaya maka ban ga wanda ya gaya maka maganar ba ko me aka gaya maka sai an auna shi a ma'auni na shari'a domin ma'auni na shari'a baya sabawa da hakika kamar yadda ma'auni na hakika baya sabawa da shari'a sai da ka wai da mutanen da ka wai sai mutum ya ce wai ya ne da sallah wai ya kai wani matsayi a ya kai matsayi ne ne ya je gidan wuta shi ya sa shi ta ya zuwaita masa cewa ya daina yin sallah tana ne ganin abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa wa aqimu salata wa atu zakata cewa wa aqimu salata kamar yadda imamu kusafi yake faɗa yanzu amrun bil wujudi imam kusafi ya kara gangarawa kasa yace wa atu zakata yace shi ma wannan ku ba da zakka umarni ne wanda yake karantar da wajibanci duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya ba shi zakka ya ba shi kuɗi da ya kai misali kuma wa qala alayhi da abu shekara ta zagayewa kan wannan kuɗin ya kiya yi wannan zakkan shikenan kamar yadda wata ayar ta nuna fawailul lil mushrikeena alladheena la yu'tuuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun shikenan ya bar musulunci kace kawai baka yi da zakka ba ka bar musulunci domin ne ɗaya ne daga cikin rukunai na addinin musulunci. Allah ku tuba, Allah ka yafe mana. Ma ku kuma ya faɗa a magana ta kawo yake cewa menene ma'anar zakka din? Ita zai ƙara komawa ya mana magana akan sallah. Yace zakka ma'anarta tsarkake zuciyanka daga dukkanin abin da ake gudu. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa khudh min amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك مثل لهم معنى karɓan zakka yana ƙara tsarkake zuciyar mutane ne yanzu ba mamaki zakkan da mutum zai baya bai wuce naira miliyan biyu ba kai ai zakkan naira miliyan biyu ba ƙaramin kuɗi ba ko zakkan naira miliyan biyu mutum ya cire naira miliyan biyu ya ba da zakanta ko kuɗin da ya mallaka ba karamin kuɗi ba ne domin kowane naira miliyan ɗaya zakanta naira dubu ashirin da biyar ne na to kaga sai mutum ya mallaki naira miliyan tamanin sannan zai ba da zakan naira miliyan ka kaga Allah ko a ce ba karamin kuɗi ba ne ba ko ba haka ba naira dubu ashirin da biyar wannan kara sun samu ka kowane naira dubu ɗaya za a bada naira ashirin da biyar ne. Kowane naira dubu ɗaya in kuɗinka ya kai da samun zakka. To kowane naira dubu ɗaya za ka cire naira ashirin da biyar ne. Idan ka ƙara bugawa naira ashirin da biyar to dubu kaza shi ne zai baka wani naira dubu ashirin da biyar ɗin. Ba amma masu kuɗin ku sai su bayar. to ka san abin da Allah subhanahu wata'ala yake idan lissafin kuɗin ka ya kai na zakka ɗin ka bayar kamar misali wannan mutumin mai naira miliyan tamanin zai ba da zakkan naira miliyan biyu ko ba ka muka lissafa ba yanzu to idan zakan ta kai ya bayar ya kiyar bayar to Allah subhanahu wata'ala yana da hanyar da zai karɓa wannan zakan karfi da yaji kuma zakan bai yi ba yanzu misali wannan mutumin yana da moto da yake hawa da naira miliyan biyar sai ya fito da abuja iwu sai Allah ya ce birki ya tsinke yaya za ka hango shi yanzu ko za ka ga yana wani cikin kulewa yana cudawa haka ko ba haka ba motar na wani tambul haka ko la ilaha illallah amma ka ga rahama ta ubangiji tunda ba shi ake nufi ba zakkan ne ake so a karɓa ƙarfi da yaji yanzu sana subhanahu wata'ala ya tura wannan mutumin lafiya dau sai ga ana cewa wai mutum ya fito daga wannan motar ba sai ba kun daga irin wannan hadarin wai mutum ya zuwa na wanda ake ya fito ma lafiya na ba abin da ya zama da dan kurjewa haka ya Allah yake nufi ai wannan kuɗin da yake bayarwa na zakka ita ake nufi yanzu zakkan naira miliyan biyu ya ki fitarwa yanzu ya yi asarar naira miliyan biyar sannan kuma zakkan bai yi ba wannan ma Allah ya mai da sauki ne ba wannan Allah ya mai da sauki wani ba haka Allah zai mai ba gidansa ne Allah subhanahu wata'ala sai ya sa gobara ya kama a rasa ma ina ne wutar da fara gidan da ya kai naira miliyan biyar ka anya za a samu gidan da zai biyar ko a wani kuɗi karamin ce kuɗi ba in zai gina maka gida to a lalace ya kashe naira miliyan goma ko domin zai zo ya sa kaya ya sa tv ya sa fanka ya sa wane ne to a gama gidan a keda shi ya zama to lafiyayye da kowa in ya zo zai kalla ya ce gidan alhaji wane ne to a kalla zai kashe naira miliyan goma a da daga ne wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wannan idan Allah subhanahu wata'ala bai nufin wannan mutumin da rahma ba a kan zakan naira miliyan biyu Allah subhanahu wataala ya sa gidan Liverpool. Gidan naira miliyan goma nan haka zai kone gaba ɗaya. Akwai mutumin da ya kashe kusan naira miliyan ɗari a gidansa. Amma haka Allah subhanahu wataala ya aiko da fitina kawai ta afka wa gidan haka nan gidan aka kasarar shi. Da kuma da wanda sosai akwai wani abin da ya faru. saboda idan ka ci ba da zakka kana ganin kai kayi wayo domin akwai mutanen da sai wasu wasu sa wasu malamai ya Allah a mana lissafin a mana lissafin zakka da Allah zakka yana da kuɗi ya kai naira miliyan kaza zakkan kuɗi da kuɗin da ya kai naira miliyan ɗari biyu da hamsin ya Allah na gama da malam a mana lissafin zakka nawa ne idan malamin ya lissafa ya buga ya buga sai ya ce to ai zakkan ka yanzu naira miliyan takwas ne. Ai gaba da malam ba wani ta sauki. Ba wani ta sauki. Ha, ai ai sai ka bada haka haka Allah subhanahu wataala yake. Gaskiya ka ga mata malam. Zan yi shawara. Ga dai naira dubu ashirin kai Allah ba ta malam ka jawo. Sai ya ki bada dukkan. Wai lissafin sa wani naira miliyan takwas ɗin nan. In ya ji ya haka ya haka ya haka. wasu kuɗi za su ƙara fitowa. To na kashi ba zai bayar ba. To irin wani na mutanen ne sai ka ga kayan su ya taho wani annoba ya faɗa da kayan. A ce ‘yan fashi sun kama ko sun kwace ne cewa ‘yan fashi sun kama yawa ko jami'an tsaro ‘yan kwastom sun kama. Sai irin wani na abubuwan Allah ya ce mana ko ka ga mutum ko bari misali da abin da ‘yan garin da za su ganewa. mutum ya zai yi olin citta ko ya zuwa citta daga ƙauye ko ya yo citta na buhu ɗari biyu amma ka an dole a gaban shi amma kafin a shigo cikin gari buhu hamsin sun fata baya faruwa ni ba sana'a na bane ake citta amma mun san irin abubuwan da ake iya gamuwa da su a hanyar ga shi kiri a gaban ka an loda buhu dari biyu buhu dari biyu da hamsin moto ta tashi a gaban ka amma kafin a iso cikin gari sai ga buhu hamsin an yi asararsa ka tsaya kai lissafi naira dubu talatin da bakwai bakwai so hamsin na yi lissafi ne akan lissafin da ai na san ta kara yanzu ko ko ta kara faduwa ta kara sama ko a yawa dan ni dan dare ko ko ka kaddara akan haka naira dubu talatin da bakwai so hamsin ba karamin kuɗi ba ne ba yanzu mutum ya yi asarai ya tsaya ya duba yana bada wajibansa yana fitar da zakka yadda Allah ya ce in baya cikin wasu ya gano cewa a cewa yana daga cikin musibar da ya same shi yana daga cikin a wani a gaban ka za a auna babu zuwa sun babu mozu ko mozu ake cewa ko ne ne ba mozu ko ina mozu kawo haka zan tunda ba aika na bane babu amma sai in an zo za a kwanci a gaban ka bayan an kawo nan gida sai ka zo ka tarar da su kuma baya faruwa mutum ya tsaya ya duba yaya tsakaninsa da Allah yake na ɗaya matsala na farko kenan yana ba da zakkan sannan yaya tsakaninsa da Allah yake abu na biyu yaya tsakaninsa da iyayensa yake yana kyautata wa iyayen nasu ko ko babu ai aka faɗa muna ƙara maimaitawa ba za mu daina ba yana daga cikin abin da da yawa daga cikin mutane arzikin su baya tabbata arzikin zai taso fu sai yayi kasa rashin mutunta iyayensa mutum ne zaka tarar da shi yana da jari na abin da bai gaza naira miliyan uku ba amma yana barin mamarsa da yunwa babu abinci a gidan mamarsa na san abin da nake faɗa dan zaman da ne a garin nan Allah subhanahu wataala ya fi mana kawai mutumin da ke da jalin naira miliyan uku amma ba an kiyasta babu abin da za ta ci a gidansa sai dabara kai tunanin wannan arzikinsa zai yi albarka ta wani hanya ta wani hanya ya wuce ta wani hanya Masala Allah alaihi wasallam ya faɗa yana daga cikin hukuma da Allah subhanahu wata'ala yake gaggauta yi wa mutane tun a duniya ba ma sai an je lahira ba wulakanci kiyaye akwai wulakanci da yau kamar kiyaye da yunwa ne da ni da kai muna bari iyalan mu abinci bayar wuce ko ba haka bane wani hadda jadawalin cin abinci yake da shi a gidan shi yau za a ci shinkafa da kifi gobe za a ci shinkafa da nama ne maman ka kuma ka bata da suyo miyan kuka sai ka ta ai da kibla ne ai ita ta wannan ma murna za ta yi murna za ta yi mahaifiyar naka kai tunanin azumi ka zai albarka ka tsaya sosai ka duba in dai kana daga cikin irin wa'annan masu fama da wannan matsalar arzikin kai ta so fu zai ga yayi kasa dan abubuwa biyu ko dai tsakaninka da Allah akwai matsala ko tsakaninka da iyayenka ‘yan uwana bila ne, ka ga mutum da dukiyarsa yana da shanu guda kaza, ana murna sai a ga suna ta mutuwa, wannan guda uku sun mutu yau, guda biyar sun mutu kwana kaza, guda kaza, a ya ka duba, yaya iyayenka, yaya tsakaninka da Allah abin ya faru. Dan kasuwa, da kai ne duk gari ba wanda ake misali sai kai, amma yanzu abin ya kuma ma rarime-rarime kake yi. a ya ka duba baya yaya tsakaninka da Allah yake yaya tsakaninka da iyaye yake to in ka laluba wannan lahiya lahiya to mataki na gaba ya mu'amalarka da al'ummar da kake rayuwa tare da su ya yake wasu mu kuna ganin za su iya zaluntar wasu wai ba a gane ba eh zai yi wanda ka tuka bai gane ba amma Allah sa ubangijin sa yana sani zai barka ai ba zai barka ba to shi ne malam yake gaya mana cewa ita zakka an shar'anta ta ne domin ta rika tsarkake zuciyar mutum mu a Kaduna abin ya faru gobara ta tashi a kasuwa amma akwai shagon da bata kona shi ba ta tsallake ban sani ba kun ji wannan labarin daga magori ko wuta sosai a kasuwa ba amma ta tsallake shagon wannan mutumin kenan wannan mutum akwai wani abu tsakaninsa da Allah wanda ya gyara kyakkyawan mu'amalarsa da Allah iyayensa mu'amalarsa da kyau da al'ummar da yake rayuwa mu'amalarsa da kyau to in har zaka yi haka duk musibar da za ta samu Allah bai kare maka dukiyar Allah ya ce mana Allah ya ce mana abu nan imamu kurban yake cewa wasu musulaka wa'atu zaka a wannan wurin wannan wa'atu zaka tana ɗaukar ma'anoni guda biyu ya ce zakka din yana ɗaukar ma'ana zakka ta wajiba wanda yake shine jamhurin malamai su tafi a kai ana magana zakka ta wajiba wasu malamai suka ce a ana magana akan sadaka ne kiran duka zai iya ɗauka bayan ka bayar da zakka to lokaci kuma zuwa lokaci cikin arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ka rika dan ɗaukan naira hamsin naira dari kana bayarwa a matsayin sadaka ba zakka ba wannan sadaka me yasa na yi misali da naira ɗari ne saboda mafi yawancin mu ba manya manyan masu kuɗi ba ne duk da kuɗi ko mai kuɗi ba rubutawa ake a zuci ba za ka iya ganin wani kare na ci amma ya bai wa naira miliyan biyu baya ko ana iya samu a ci to na yi misali ne karamin kuɗi cewa cikin abin da Allah ya ba ka da ɗaukar naira ɗari ɗari biyu kana bayarwa a matsayin sadaka me yasa musulunci ya magana akan haka shine tun lokacin da ka ɗauko wani abu naka daga cikin arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ka bayar da shi a matsayin sadaka to wannan sadakar Allah ya karba za ta tunkuɗe maka musiba da bala'i guda saba'in sadaka fara ɗaya tana tunkuɗe musiba da bala'i guda saba'in shin wane ne baya son Allah subhanahu wata'ala ya tunkuɗe maka musiba da bala'i guda saba'in ba wannan mutumin ko domin wannan musiba da bala'i ba ka san ta ina za su faɗo maka ba zai yi ba a cikin sana'ar ka bane zai yi a cikin iyalan gari ko Allah mun tuba Allah ka yafe mana ka bai wa yarinya ka kyakkyawan tarbiyya kawai from nowhere kawai sai a ji agwai dai ashe da ka yi sarakan naira hamsin ko naira ɗari sai Allah ya tunkuɗe maka wannan musiba ne wannan ko bala'i yarinyar ka ashe an same ta da ciki gaban ba ai musiba ne bala'i ne ma wannan ai to sadakan naira hamsin za ta iya tunkure maka wannan abinci to amma da yawan mu ba za mu yi haka ba sai muna ganin in mun bayar da wannan naira hamsin din ko mun bayar da wannan naira ɗari din kuɗin mu zai ƙare ko Allah ya gaya mana menene ke kawo wannan ma tunanin cewa in ka ba da sadaka ko ka ba da kyauta kuɗin ka zai ƙare Allah ya ce shi ɗin ne yake gaya maka haka Allah ya ce الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء shedan zai rika kawo maka talauci kusa kusa amma zai rika umarkan ka da aikata aikin alfasha yanzu da ni da kai Allah ya ce mana za mu ga kyashin shiro naira ɗari biyar mu ba almajiri ba karamin mai imani bane almajiri zai zo wurinsa allazi wayi da ko ya ake cewa ma ko ko dan Allah ko karaka fi sabilillahi karaka fi sabilillahi mutum ya sa hannunsa kai tsaye a ajiyonsa ya ciro naira ɗari biyar ya bayar da yawan sai mun sa hannu a ajiyo mun kirgo wata tsohuwar naira goma ko naira ashirin ko tsohuwar naira hamsin sannan mu ɗauko mu bashi amma idan abokinmu ɗan lami yana biki. Aka zo wurin me ma ke cewa? Reception ko? Yawwa, kaga samari sun fara ganowa. Wurin reception. Wannan abokin namu ya zo yana jika rawa, yana juyawa. Da ni da kai ne ba muke sa hannu muke ɗaukowa. Dari dari muna liƙa mai. Ba a faruwa da mu? Kuma juna adalci. Na san abin da nake faɗa. Za mu riƙa liƙa mai dari dari. ɗari ɗari ɗari ɗari har sai wannan kuɗin da muka taho da shi naira dubu biyu dubu uku wanda muka yi canjin sababbi ma muke canzawa sai sun ƙare sanar sai mu koma mu zauna me yasa a wannan lokacin ba mu riƙa shi ba saboda shi yana cewa liƙa dan lamun da ba mutumin ka ne na hannun daman ka ne liƙa kuma ana ɗaukar ka a bidiyo ko bayan ba komai bayan biki zai ga abin da ka masa na hidima yana liƙawa wani ɗari biyar biyar zai liƙa ya danganci wane ne ke aure auren wani ba kudin Najeriya ke sikawa ba yana ba san ga kuna gano abin da yake magana ba wani dala yake miƙawa in abokin shi na buci ya danganci su wane ne abokanansa ya da ya ce an shaidan ne ke cewa ka liƙa a wannan wurin to wannan wurin ba aikin Allah ba ne amma wurin aikin Allah ne sai ya cewa ba da naira biyar ba su ma gode ba ba su ma gode ba wai ka bayan hajj ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Musallar sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ya ce laysa fi haddin ولا تملك سرقة حتى يبلغ خمسة أو ستين باب الزكاة أتن أبن بيكي أو ستي قدار جربا معنى باب الزكاة إذا ما نوماني أبن بيكي سائي ستنبا إذا إنا نوما إذا بيكي سائي ستنبا نمحرا تو باب الزكاة sai in ya kai sa'i sittin haka nan in jawa ne maiwa gero suwa ne ne duka sai ka samu sa'i sittin tukunna sannan za ka bayar da zakka wala fi ma duna kamfi zaujin min al-ibil sadaqa haka nan abin da bai kai raƙuma biyar ba babu zakka a kan haka nan wala fi ma duna kamfi awakin sadaqa haka nan duk zinarin da bai kai zinari biyar ba babu zakka a kan a cikin ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimu salata wa atu zakka warka'u ma raki Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce warka'u ma raki da yasa a wurin Allah subhanahu wataala ya ce warka ma raki bayan ba ruku kadai bane a cikin sallah ko a aiwa ba yana cikin sallah ba yana cikin sallah ruku yana cikin sallah dagowa daga ruku yana cikin sujud yana cikin sallah sujud yana cikin sallah me yasa malaman mutum suka ce abinda yasa wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wataala ya yi amfani da warka umar raki na da shi ne in an samu rukuku an samu raka ko to sai aka ce tun da ita ce ainihin abin da ita ake kunna sallar to bari a yi amfani da ita wanda kuma wannan rukuku yana daga cikin abin da yake bai wa wa'inda ba musulmai ba wahala wa idza qila lahum warka'u kaga ni ko wa idza qila lahum warka'u la yarka'u idan an ce da su su yi ruku'u ba a yi ruku'u da wa kuma ne suka ce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya amfani da ruku'u yana nufin a yi sallah warka umar rakin su yi sallah tare da masu yin sallah imam kuka ne ya ce a Allah subhanahu wata'ala da ban yake babu wani mahaluki wanda zai yi amfani da tunaninsa ya ce ga hakikanin abin da Allah subhanahu wata'ala yake ciki Imam Bukhari yace Allah ya saka masa dalili yace ai akwai wuraren da Allah subhanahu wataala ya yi amfani da alfitr yana nufin sallah akwai wanda Allah subhanahu wataala ya yi magana akan sujada yana nufin sallah ko kamar misali wa qur'an al-fajr yace wa qur'an al-fajr yana nufin wa salatul fajr a can wurin kuma da ya yi amfani da sujada ya ce kalla la tuti wasjud kaga wasjud anan kai sallah ne kai sallah kuma yana daukan wasjud ka sa goshin naka a sujjada wa mutane ka ƙara kusantowa kusa da Allah ka gani ko Allah subhanahu kai Allah subhanahu wa ta'ala da fanni yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake son mu da rahama to mu ba ma son kanmu da rahaman kamar haka da ni da kai za mu iya cewa za mu yi ta neman ina Allah ya ko ko ba ka bane za mu cewa za mu san neman ina Allah yake mu kai masa damuwar mu da koke koken mu domin Allah subhanahu wataala ya share mana ko to hankalin da za ka yi tunanin ko Allah yana sama ko ba ka baka ce ba ko Allah yana sama ne Allah ya ce ba ni ina nan tare da kai wa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil alwarid ko ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ko Allah subhanahu wa ta'ala yake bari na gaya maka inda kuma za ka tokin amuna ba wai ba ba tsani za ka sa ba ka je sama ka same ni Allah ya jawa kana son ka gana da ni kana son ka gani wasu wa mutane kai sa goshinka a sujjada ka zo ko sujjada yi na fara Allah ya fara wasjud wata tari ka yi sujjada lokacin da ka sa bocinka a sujjada to ga ka ga Allah ne haka Allah ya yi wasjud waqtan shi yasa zaka ga wasu a masallatai in an yi sujjada za ka san dade ko ai suna kai koken su ne wurin Allah sai dai kuskuren kawai da suke yi idan limamu ya dago ba ta dagowa shi ne kuskuren kawai in kana sallah tare da liman in liman ya dago kai ma ka dago domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an san innama ju'ila al-imam li yutamma bi an sanya muku limani ne dan ku yi koyi da shi fa kabbiru idza kabbara fi kabbara yayin da imamu ya kabbara warka'u idza raka fi ruku idan imamu ya yi ruku wasjudu idza sajada ku yi sujjada idan limamu ya yi sujjada warfa'u idza rafa ku dago idan limamu ya dago to amma suna da gaskiya tsaya faɗa bukatocin su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ga su ga Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya hutar da kai duk lokacin da kake cikin wani damuwa idan ka sa goshin ka cikin sujada ka tsaya ka faɗa bukatocin ka Allah ya ce ni ina jin ka zan san samu da bukatun dan wani misali sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah ya ce ina jin kunya bawa na ya ruke ni ya sauke hannunsa ba tare da na an samu ka bukatar ba ba tare da na biya maka bukatar Allah ya ce ina jin kunya kenan in an za ka roki Allah Allah ya ce wallahi ba an samu ka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ya ce ku roke ni ni ko zan an samu ka wa idza sa'alaka ibadi anni kan ujibu da'wata da'i ila da'i Allah ya ce in dai har za ku roƙe ni ni ko zan an samu sharadi guda ɗaya zan samu ku falyanta ji ku ku an sa kira na ku an sa umarni na wal yu'minu bi ku yi imani da ni in kuka yi haka ya shigo za ku shirya wani da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne da cikin magabata ya kasance a cikin sujjadarsa yana kiran sunayen mutane guda saba'in ya fita bukatun misali sai ya samu shi da a sujjada sai ya ce malam isa na layin zaria yana da bukata a wurinka Allah ta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ta biya masa akwai wani yana nan malam Ismail sunan shi yana da bukata a wurinka Allah ta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ta biya masa akwai malam Murtala yana nan yana da bukata a wurin ka ta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce a sanya ta cikin addu'a Allah ta biya masa akwai malam Dallani yana da bukata ta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ya kirawo sunayen mutane guda saba'in sannan sai ya ɗauke in Allah ya yi mun ta yaya Allah subhanahu wata'ala ba zai an samu ba muna an wannan bane wai da abin ya shiga tanan ya fitana ba burin ba ke nan burin shi ne ka ji kana da hanyoyi da zaka iya fitar da bukatocin ka zuwa wurin Allah subhanahu akwai abu guda daya kan na manta wanda yana daga cikin da zarar ka yi addu'a Allah zai karɓi addu'a ka kamar yankan wuka menene wannan abu kiyaye abin da kake shi da abin da kake samowa kake mu'amala da ta wani hanya ne ta haramun ne ko ta halal idan ya zama to abin da kake shi kana samu ta halal abin da kake sha ta halal kake samu tufafin da kake sawa ta halal kake samu to da kawo ta Allah subhanahu wa ta'ala zai zama kamar yankan wuka Allah zai yi me ya hujja ko menene dalili akan wannan faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo a cikin hadisi na na biyu ko na uku thumma zakara rajula na goma thumma zakara rajula sannan manzon Allah ya ambaci wani mutum yubila sabra yana tsawai tafiya as as asbara me kizo me kura ko ya mutu ya dai ila sama yana daga hannayensa zuwa sama me yake cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji na ya ubangiji na kun ce ta addu'a ya ta addu'a amma ba an sa addu'a ba manzo Allah yake ka san me yasa ba an sa maka addu'a ba manzo Allah ya fara lissafa mana wa mat'amuhu haram abincinsa ta hanyar haramun yake samowa ba wai abin da yake ci ne haramun ba abincinsa ta hanyar haramun yake samowa ba mamaki ta hanyar corruption ba mamaki ta hanyar shigan wani ba mamaki ta hanyar danna hakkin wani ba mamaki ta hanyar hanyoyin da ga sunan wa mat'amuhu haramun abincinsa ta hanyar haramun yake samu shi wa mat'amuhu haramun abin da yake sha ta hanyar haramun ake samuwa dari da kudin haramun ake so mineral din maltina din coca cola su waye ne kai ba mamaki ruwan da yake sowa a hannun bagaruwa ko yan garuwa ne cewa ko masu tura baro kudin ta hanyar haramun ya siyo wannan ruwan ko wani kuma haramun wa man batalu haramun tufafinsa ta hanyar haramun ya samu shi wa gudiya bil haram kai in yana karami ma babansa ma da kudin haramu ya ciyar da shi. Mazala sallallahu alaihi wa sallama sai yake fa anna yustajabu lahu. Ta yaya za an samu wannan mutum a du'a? Kenan yana da cikin dalilan da ya sa wasu mu da yawa ba su ta roƙon Allah su ta roƙon Allah su ta roƙon Allah sai su fi shiru. A sai ga matsalolin nan ba mamaki babanka ne ya ja maka daga kudin haramu yake yau ce bari kai ma ka zo ka girma ka danna da kudin haramun ta ta yaya za a dace kaga akwai damuwa ko ba haka ba saboda haka in muna so Allah subhanahu wataala ya rika an addu'i ai da yawa wurin wai dace zuwa tuwa da gaba da mala a sanya mu a cikin addu'a za a ga da dijai ko sun kiyaye abubuwan da suke ci ko za ka je ka tarar da shi da wata riga haka ga ta nan haka haka kana ma ɗan kallon ne kana da wani harara haka da wani ko ba haka ba shi ya san ta halin ya kawo. Kun ga haka ɗan uwana mun faɗa wannan ne saboda mu gyara. Ba a riga an makara ba illa ba a mutu ba. Mu ci mu ban mu Allah Allah kuma da wata sai ya gyara mana. Sai Allah ya gyara mana. Dan uwa na gana abin da za mu yi ɗauka kenan a karatun mu ba mu kuma gama ba. Dan akwai saura yanzu muna zance na hudu ne nake gani. Zance na hudu nake. A cikin zance talatin da hudu da imamu kusan ya kawo. Ina ganin za mu fi mu ga abin da za mu yi tattaunawa saboda ba mu tashi akan gaba ko a ta murunan nasa bin dare wa tattauna an fuka ko ko an tunta tunar gida haka la ta ajiru ne ya kamata mu tashi dan Allah subhanahu wataala ya kai mu shekara mai zuwa to za mu ga wayannan zantukan guda talatin da hudu mu ga abin da Allah subhanahu wataala zai iya ba mu kai domin yan uwa da mu bukatar ba wai sauri sauri sauri sauri ba a menene sakon addinin ka shine bukatar mu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bani lada wanda muka faɗa duka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana za mu tsaya mu karɓa tabbai daya biyu haka in akwai sai kuma babu za mu kura to kafin nan mu faɗa ranar kuma tafsiri ba Thank you. No. tambayar na nan wurin bata riga ta cika ba domin bai gaya mana ba da yaushe ne ya kwanta da iyalin nashi da rana tsaka ko ko da daddare idan wannan mai tambayar yana kusa to ba mu istihari mu gani idan yana nufin ya kwanta da iyalin nasa shin dare ne sai iyalin nasa ba su samu yin wanka ba har zuwa garin Allah ya waye azumin yana da shayar da yaro ta yi ba komai wannan amma idan yana nufin ya kwanta da iyalin nasa da rana tsaka ya kwanta da iyalin to ko shakka ba wanda ba wahala sai ya azumi sittin da ɗaya a matsayin kafara sannan shayar da yaron da aka yi matar ba karka ta yi wanka ba Allah ya ce mana ba a san cin abinci lokacin da ake cikin jana'a da kuma haka kuka karanta ya hukuncin a kan dan wani da tambaya ne ne hukuncin masu yin gaba a kan kuɗi to ko shakka ba yin gaba ko akan ma menene haramun ne a cikin addinin musulunci duk mutanen da suka kai kwana uku ba sa yin magana suna gaba da sunansu to ba za a karɓi ibadar su ba za a rataye ibadar kai a sama za a rataye ta a sama dan da haka kuskure ne musulmai muke yi mu daina jituwa da ɗan uwanmu saboda abin da bai sa kara ya karya ba wannan kudin ko nawa ne sai ya zuwa ya ƙare amma mutunci ya fi komai ko Allah ya fi mana sai da ka yan uwa mu gyara Allah ya fi mana karde صلوا على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على الله عليه وسلم وعلى اله الله يبارك لنا ولنا بقدر الله ياتي بنا اللهم صل وسلم وبارك على الله عليه وسلم وعلى اله الله يبارك الله يقال زونا الشداد كتنا ابو الذي زي قال ان كان لكم بدري قرانا الله سبحانه وتعالى يقول من الشداد كما قال الله صلى الله عليه وسلم كما تقولون انا تقبلنا في الله يقال زونا الشداد ابو الذي فاروا لنا شتاشنا كل ذاك عن كل الله سبحانه وتعالى يوكي بنا صلى الله عليه وسلم imamu ko kuna kofi da mutum Allah Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu rishi na kama masa muna da wasu da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu jagoranci Allah ya duba duniya da jarar kuma mutum Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin mu jagoran mu muna mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu jagoranci Allah ya amfani da shi wurin shege wannan al'umma wannan gari gaba dukkanin abin da zai zama to alheri a wannan gari Allah ya sa hannun sa shi dukkanin abin da zai zama to damuwa ga al'umma garin Allah ya sa hannun sa dan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawliya da su da rana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce albarka Allah ya amfana zuri'an in ya mutu aka mu Allah ya manna mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikin Allah ya ba su lafiya ba su lafiya cikin wanda ya kare mu da lafiya da abin da lafiya da yan uwan fulani da suke baro gano suka ce kowa Allah ya kai Allah ya mayar da su lafiya Allah ya kuma da su lafiya da Allah kuma san Allah kuma Allah Muhammad dukiyar su Allah ya ƙara sanya musu albarka in ya buka ka kuma ya Allah ya ƙara sanya musu albarka dan alƙawar san Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatar sana alheri duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya biya magabatan Allah ya ƙara jin rahmatu a gare su وإن التقوى دمونا سبحان الله يسأل ربنا الدنيا نافع اللهم صل برحمتك الواسعة أمنا وإلى شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأن رام أنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والأئمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتاج بيننا وبينهم بالخيرات رب بخير وأرحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين